أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر جيا منجلا بار سيدة مريم بنت عمران bayan ta fito wanka Allah ya aiko mata mala'ika farsalna ilaiha ruhana mun turo mun turo jibrilu bata matsalalaha basharan sauyan ya daidaita a gabanta yana cikakken mutum ta ce ina neman tsarin Allah gare ka ina neman tsarin Allah daga sharrinka inda kai mai tsoron Allah ne ka tafiyarka sai ya ce inna ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne na ubangijinki Allah ne ya aiko ni li ahaba laki gulaman zakiya in kawo maki kyautar da wanda yake mai tsarki za a keɓance shi da annabta sai da ta ce Allah ya kunu li gulam ya za a yi in samu ɗa walam yamsasni bashar kuma ban taɓa aure ba walam aku baghiya kuma ni ba karuwa ba sai ce qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin malaika yace abun nan da aka gaya maki haka maganar take kuma abu ne mai sauki daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa jibrilu yayi huri a hannun aljihun rigarta sai ta yi ciki da annabi isa alaihi salam ta samu cikin ta ɗauki cikin ta haife cikin a cikin minti goma sha biyar allah ta baraka wa ta'ala ya ce fahamalatu sai ta ɗauki cikin shi fantabazar bihi sai ta tafi nesa da shi shine fantabazar ai tana hat ta koma gefe guda bihi da wannan ciki nata makanan ƙasiyan ta koma waje mai nisa inda ba mai iya ganinta. Ai, zahaba ila abu adamin makaniha ta tafi nesa daga inda take ibada, bayan ta je nesa da masallacinta, fa ja'aha al-mahad sai naƙuda ta zoma sai da maryam wad'ul wilada ciwon haihuwa to wannan al-mahad ciwon naƙuda fa ja'aha sai ya kai ta ila did'in nakhlati zuwa kututturan dabino ra'ad jid'a nakhlatin ta ga kututturan dabino ya bisatin busassa min ƙablu kafin wannan rana faja'a sai ta je lita'tamida alaihi tana son ta dogara ta jingina da wannan kututturin ice fa waladat nan take sai ta haifi annabi Isa alaihi salatu wassalam wal hamlu cikin annabi Isa ko kace samun cikin annabi Isa wat taswir da surar tashi a cikin mahaifiyar shi walwilada da isa haihuwa fi sa'atin cikin sa'a zamaniya ba falakiya ba sa'a falakiya minti 60 sa'a zamaniya minti 15 kwata qalat sai da maryam da ta ga ta haihu sai ta ce ya laitani kai cona mittu ina ma Allah ya karɓi raina qabla haza kafin in haifi wannan ɗa. ai alimat ma sai ta kawwalu alaiha nas ta san maganganun da za a yi a kanta fatamannatil maut sai ta gurin ina ma ta mutu qabla wuqu'i hadha kafin surutun mutane wa kuntu ina ma dai a ce na zamo nisyan mansiyan wadda take mantatta abun mantawa da ita ai shay'an matrukan in zamo wadda an mance da ita gaba ɗaya la yu'rafu wa la yuzkar ya zama ba a san ne ba ban san kowa ba fanadaha sai mala'ika ya kira maryam min tahtiha daga karkashin inda take aina daha jibril jibril ya kwala mata kira kana asfala minha yana cikin wani kware ita tana saman tudu sai ya ce mata Allah tahzani kada ki bakin ciki ya saida qad ja'ala rabbuki ubangijinki ya sanya maki sariyan ƙorama mai sanyi mai daɗin ruwa ta hataki a ƙarƙashin inda kika haihu wa kana nahru qadin qata ruwan da ake amfani da su sun yanke wa baqiya ardan ya bisa wurin da take ya koma busassar ƙasa fa fadan nahru sai ga ruwan daɗi ya ƙulƙulo a wurin Allah ta'ala ya ce wa huzzi ilaiki ki girgiza bi jiz'in nakhlati da kututturan dabino wannan kututturan dabinon busasshe to girgiza shi kanat ya bisa da busasshe ne tana girgizawa sai Allah ya dawo mai da rayuwa ya koma ɗanye sharaf ya yi hure ya zuba ɗiya suka rina nan take ta saƙa alai za ta zubo maki da rutsaban ɗiyan dabino janiyan wanda yake hassun ƙosa. Fatas kuta alaiki, ɗiyan dabinon za su yi ta zubowa gare ki, rutsaban suna ɗanyantaka, janiyan kuma sun ƙosa. Fafadal ma, ana haihu annabi Isa wurin da ƙorama take busasshe sai ya koma mai tamshi nan take ruwa suka ƙulƙulo. Wa mara jiz'un nakhla kututturen dabino nan take ya yi iya fasarar takulu sai ta ci dabino wata shirabu ta sha ruwan ƙorama. Hudibat sai ta ji murya na ce mata, fakuli minar rutsaf, ya sai da Maryam ki ci daga daɗa ɗan ‘ya'yan itacen dabino. Washrabi minar sari, ki sha daga ruwan tafki ɗin nan. waƙarri ainan idanunki ta yi sanyi ai ta ƙirra ainuki idanunki ta yi sanyi da samun ɗa mai albarka fa'in ma tarayin na ahadan idan kin ga guda min albashari daga mutane fa sa'alaki an waladiki yayi maki tambaya maryam ina kika samo jariri fa ga amsa kice inni nazartu sauman na yi alkawalin kawaici lirrahmani saboda Allah yau ba ranar magana ba ce ai kullu man khata baki duk wanda ya magana da ke la tuhasimihi kada ki faɗa da shi wala taruddi alaihi kan ma ki mai da magana gare shi kuli ki ce inni nazartu sawman nayi alƙawalin kamun baki lirrahmani saboda Allah ai imsakan la atakallamu fi sha'ni hadal walad bazan yi magana wannan yaro da wani dan adam ba dan haka falan ukallima al-yawma insiyan bazan yi magana da mutum guda ba akan qadiyar wannan da da Allah ya bani hadha aslu sawm wannan shine asalin azumi as-sawmu lugatan al-imsak aslu sawmi al-imsak anil kalam in mutum ya ƙi magana sai a ce sa'imun bai magana to in bai cin abinci sai a ce sa'im fa hamalata hadal walad sai ta ɗauki ɗanta ruhullah wa nabiyullah isa alaihi salam
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
saida maryam alaiha salam ta ɗauki ɗanta isa alaihi salam fa bihi qaumaha sai ta je da shi a wajen mutanenta nasara tahmiluhu tana ɗauke da shi zahabat bikiran ta tafi tana budurwa mara azzaujan qattu bata taɓa ganin namiji ba wa raja'at yau gashi ta dawo gida ta hamilu waladan da ɗanta. sai mamaki ya ishi mutanenta suka ce ya Maryam ya ke sai da Maryam sarkin bautar Allah laƙar jiti yau kin zo muna da shay'an fariyan abu mai ban mamaki haitu a taiti bi waladin min ghairi abin kin zo muna da ɗa ba tare da kin yi aure ba ya ukta harun ya ke wa annabi haruna na annabi musa koko ya ukta harun ya ke ɗaɓɓon mutanen kirki irin haruna huwa rajulun salih wani mutumin kirki ne ma'anar shi ya shabi hata hufin ibba ya mai kama da haruna a wajen kamun kai harunu hada wannan harun yana da fassara biyu imma harunu nabiyullah ko dai ka ce haruna annabin Allah yayan annabin Musa li'annahu aku jaddi Maryam saboda shi dan uwan kakan sai da Maryam Imran fakana harunu shi haruna lamma kana aka jaddi Maryam tun da dan uwan kakan Maryam ne sara akan laha ya zama dan uwa gare ta aw harunu hada ko wannan haruna da ake nufi rajulun ismuhu harun wani haruna ne aka yi fi zamanin maryam a zamanin sai da maryam mutumin kirki ne wanda ana buga misali da shi a wajen kamun kai wai ya ukta harun kama ala qauli al-arab ya akhal arab kaga an ce ya akhal arab ma'anar shi ya rajulan min al-arab to ma'ana ya ukta harun ma'ana ya bintan min ali harun ya ke mata daga zuri'ar iyalin haruna aw kana kullu man kana salihan ko ko suna da al'ada duk mutumin da Allah kwarai sai a ce mashi Harun saliha in kuma ta kwarai ce sai a ce uktu Harun to wannan sai a ce hadhihi uktu Harun wannan tayi kama da Haruna fi sala a wajen kirki fajar alquran sai qur'ani ya tafi ala adatihim ga al'ada su kazalika yadda suke buga misali وليست مريم أختا لهارون ita wannan sai da Maryam ba ‘yan uwa annabi Haruna ba ce na annabi Musa, fa bainahuma alfun wa zamani mi'ati sana tsakanin Maryam bintu Imran da annabi Haruna ɗan uwan annabi Musa shekara dubu da ɗari takwas. To don haka ya ke ukta Maryam, ma kana abuki babanki imran bai zamo imra'a sau'in mugu mutum ba in an ce mugu mutum mazinaci wa ma kanat ummuki mahaifiyarki ba ta zamo bagiyan mai karuwanci ba fa min aina laki hadha alwalad ina kika samu wannan da ya ukhti harun ke wa haruna waliduki imran babanki imran ma kana ra'asu'in ba mugu mutum bai wa ummuki hanna binti faquda innaki hannatu ma kana zaniya ba mai sakin hanya bace in aina laki walad ina kika samu da asharat lahum sai ta ma mutanen ta ishara ilai ga wanda za ku tambaya nan ya ba ku ansa ya fede maku biri hawuciya imtatala amrallah ta bi umarnin Allah an sakata anil kalam ta ƙi magana wa sharat ilal walad tace ga wanda adda an nan mai gida annabi Isa kuma yana jariri cikin zanen haihuwa wa sharat ilal walad ta yi ishara ga jaririn da za a yi matambaya ƙalu sai mutanen ta suka ce a'a kaifa nukallimu man kana fil mahdi samiya ya za mu yi magana da wanda yake kwance a cikin zanen goyo yana jariri ai kaifa nukallimu mawdudan fil mahd ya za mu yi magana da jaririn da yanzu yanzu nan aka wanke shi aka aza shi saman zanen goyo ma qabilahul qawabil masu karɓa haihuwa tai ko wanke jikinsu wasu gama ba ashe annabi isa na ci kamal waladu da mai albarka annabi isa ruhulla kawai sai tashi zaune ya harbe aikin ya samu wa huwa fil mahdi yana cikin zanen goyon wa ashara sai musu ishara bi asbu'i da dan yatsa hakaza ya musu ishara wai Allah guda ne kuma kowa ya ka auci mana suna iya gudu qala isa annabi isa ruhullah dan sai da maryam yace ya ku masu tambaye innata ba ita za ku yi matambaya ba ni za ku jefa matambaya in ba ku ansa inni ya abdullah ni bawan Allah ne ina mai tambaya ta to ni isa inni abdullah ni bawan Allah ne kaga da annabi isa ya fara magana yana jariri bai ce shi Allah ba ne, cewa ya shi bawan Allah ne. A taniyar kita, awwalu ma na taɓa bihi, farkon magana annabi Isa, inni Abdullah. Wa hadha raddun wannan raddi ne ala qaumihi ga jahilan mutane ne alladhina ja'aluhu fi ma ba'du ilah wanda sun dauke shi abun bauta to sai ya ce musu inni abdullah ni bawan Allah ne, a tariyar kitab, Allah ya bani littafi mai zaman kai dai shi ne lintila, waje alani na biya, ni nan da kuke gani jariri ko, to annabin Allah ne ni nan Allah ya zaɓe ni annabin Allah ne daga ni sai manzon Allah wajen halali mubarakan Allah ya sani mai albarka kwarai abin yi ma albarka aina ma kuntu duk inda na sauka albarka ta sauka wuri na ba'an linnas zan zamo mai amfani ga mutane in akwai makaji in buɗe idansu in akwai kutare in musu addu'a su warke in akwai masu alfaras in tafiyar da ita in akwai gawa in yi addu'a ta miƙe dan waje alani mubarakan ni mai albarka ne aina ma kuntu duk inda na sauka ruhaniya Allah ta sauka wuri wa usani Allah ya hore ni bis sala ya ce in kula da sallah waz zaka ya ce in kula da zakka amarani bihima Allah ya ce a matsayina na jariri in kula da sallah in kula da zakka ma dumtu hayya matuƙa ina da rai ya ce in tsara sallah in tsara zakka sannan Allah ya ma wani ƙari na uku wa barran bi walidati Allah ya ce ma in uwa ta biyayya sai da Maryam bintu Imran ita ce uwa ta in mata biyayya li'annahu la abalahu dan shi baban shi yana nan cikin inna ta Maryam walam yaj'alni jabbaran Allah bai sanya ni mai tsaurin kai ba shaqiyyar mai sabo ga ubangiji shi annabi ya cewa an kai wa salamun alaihi yau ma wulida wa yau ma ya mutu wa yau ma ya wasu hayya radda aka haifi annabi haya aminci ya tabbata gare shi ranar mutuwa da radda za a tada shi aminci Allah ya tabbata gare shi to annabi isa saboda isa da kasaita sai ce wassalamu alayya ina gaida kaina da kaina amincin Allah ya tabbata gare ni yau mawuli koran da aka haihuwa da yau kenan tun da yanzu duka minti goma sha biyar da faɗuwa duniya to yau da aka haihuwa ne wassalamu alayya ni isa ina gaida isa alayhi salam wa yau ma'amud radda zan mutu bayan na dawo ƙarshen duniya na ƙila cika shekara bakwai ina wasan yana da ɗan shekara talatin da uku Allah ya saba da shi to in na dawo zan ƙara bakwai to wa yau ma'amud ranta zan rasu assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gari wa yawma ub'athu hayya ranta za a tada ni raye a gaban Allah aminci ya tabbata gari fihi ma taqaddama lis-sayyid yahya yadda an ga gaida sayyidu yahya an gaida sayyidu isa hadhihi al-ayyam wa inna kwanuka uku akhtaru ayyamin libani adam sune mafi hadarin kwanuka ga dan adam ranar haihuwarka ba kyau ko dai a haihuwa ka lahiya ko ka sha ruwan mahaifa ka mutu ko kuma ya zama ka samu matsala wajen fadowa ka ta shure-shure cikin ciki ƙarfin da ya ƙare kana fadowa ka ɗauke wuta to mafi haɗarin faruka ga ɗan adam yau malwilada ranar haihuwa rubama halakar insan akwai wanda ke mutuwa inda miladihi sanda za a haife shi wa yawmal maut ranar mutuwa ka ji ranar bala'i shi yasa shekul islam wa sa'adatul anam wa ranar shekh ibrahim yas yana a Legas a gidan alhaji labaran sai aka haifi wani jariri jaririn yana kuka shi ibrahim ya yi wani baiti nan take ya ce waladatka ummuka yabna adama bakiyan wannasu haulaka yadhakuna surura faharis ala amalin takunu bihi idha yabkuna haulaka dahikan masrura a nan Legas a gidan alhaji labaran shabran ya wannan baiti guda ya ce waladatka ummuka yabna adam ya kai ɗan adam ga innaka nan ta haihu ta haiho ka yanzu nan innaka ta haiho ka a duniya ba kiyan kana taima mutane kuka inya inya kana ta kuka wai jariri bai ji daɗin rayuwar da ya baro mai daɗi ta cikin cikin innashi ba ya baro rayuwa mai daɗi ya baro rayuwa mai sanyi ya baro rayuwa ta farin ciki ya zo gidan yunwa ya zo gidan talauci ya zo gidan bakin jini ya zo gidan bakin ciki shi ne ka ya ya wai na bari na bari to shi ne ce ya kai ɗan adam uwarka ta haihe ka kana kuka amma abun mamaki wannan su duk mutanen gidanku haulaka sun kewaye ka yadda hakuna surura suna ta dariya an haihu lahiya wallahi an haihu ɗa namiji an haihu lahiya kai kana kuka su suna dariya shehu ya ce to a kwana a tashi akwai wata rana za ta sake zuwa sadda kake dariya su kuma suna kuka yau ka faɗo kana kuka kowa na dariya to akwai ranta za ka mutu duk garin a ta kuka wayo mun badawa da ya mutu wayo to sadda ake kukan kai kuma ka mai da buki ya zama kai kuma kana dariya ka zo da kuka ka koma da dariya sun tare ka suna dariya sun yi bankwana da kai suna kuka to shine shehu ya ce faharis ya dan adam kai kwaɗayi ala amalin kai ƙoƙari kai aikin da yake idan ya bukuna haulaka sadda za su kewaye gawa suna kuka to bahikan kai ko kana dariya masura kana murna kana ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin Allah ya muna haka Allah sa ranar mutuwa mu mu haɗu da Allah muna masu farin ciki Allah na mai farin ciki da mu to sai da Maryam ta samu wanda ya anshi tambaya annabi isa ya gaya ma mutanen cewa shi bawan allah ne inni abdullah ni bawan allah ne atani kitab allah ya balle jira waja'alani nabiyyan kuma ya zabe ni annabin allah waja'alani mubarakan aina ma kun allah ya sa na zama tsintsan albarka duk inda na sauka in akwai makahi ido ya gudu in akwai kutare kuturta ta wuce in akwai gawawaki in yi addu'a su bi in akwai mara lafiya in sa ya warke da haka ni mai albarka ne amma Allah ya hore ni da abu uku awsani bis salati waz zaka ya ce in kula da sallah in kula da zakka ma dumtu hayya iya rayuwata in tsara sallah in tsara zakka na uku wa barran bi walidati Allah ya ce in na ta biyayya annabi Musa alayhi salam kalimullahi ya je wajen ganawa da Allah sai ya ce ya rabbi ausini Allah tunda kullum ina zuwa nan muna hira to yau Allah wasiya za ka yi mana sai Allah ya ce ya Musa alayka bi ummika Musa ka bi uwarka sai ya ce ausini ya rabbi Allah a ƙara min wasiya sai Allah ya ce alayka bi ummika Musa ka bi uwarka ya ce Allah to a ƙara wata Allah ce alaika bi ummika na hore ka da biyayya ga uwarka annabi Musa alaihi salam ya gano ba abin da ya kai girman biyayya ga iyaye sai ya mutunta mahaifiyar shi ya girmama ta ya zamo mai soyayya mai kauna ga ita annabi Isa yana godiya ga Allah cewa Allah bai yi shi mai girman kai ba Allah bai yi shi mara arziki ba to shi annabi haya addu'a an kai mai wasa lamun alaihi yau maulida shi ko annabi isa goga sai ce wassalamu alayya amincin allah daga allah ya tabbata ga isa dan maryam rana haihuwar shi da ranar mutuwa da da za a tada shi bayan ya ce to wa'annan su ne mafi haɗurran kwanuka ga ɗan adam bayan ranar haihuwa wa yawmal mauti ranar mutuwa bai san yadda za su yi da Allah ba wa yawmar kiyama da ranar tashin kiyama qala hada annabi isa ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan ila wa raja'a ila almahdi sai ya koma saman shimfidan nan ta goyo ya kwance shi sama zanen goyo kabla an taqbala hulqawabi tun kafin an gwazo musu an sai har ya yi bayanin shi bawan Allah ne. Ƙala ta'ala, sai Allah ya ce, Zalika.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zalika, mai wannan magana yana cewa inni Abdullahi, a taniyar kitaba, waje alani na biyan Isa ibn Maryam, shi ne annabi Isa ɗan Maryam, bawan Allah, manzon Allah, ruhun layi. Ƙaunul haq ya faɗi magana ta gaskiya, ai, ƙaunin Maryam, ƙaunul haq. wannan magana ta isa ɗan maryam iyakar gaskiya kenan alƙawarin da zai ƙara hubnu maryam maganar da kuka ji annabi isa na faɗi shi bawan allah ne ba allah ba ba ɗan allah ba huwa alhaqu ita ce gaskiya allazi fihi yamtarun wadda kafurai da turawa suke musu a cikinta shakku fihi suna kokonto cikin annabi isa faja'aluhu ibnan lillah sai suka ce suna ganin dan Allah ne wal yahud yahudawa matsiyata sharru minhu sun fi turawa sharri qalu sai suka ce inna maryam bagiyatun wai maryam mai sakin layi ce wa isa annabi isa ibnu haramin ba dan aure bane ma kana lillah baiwa ga ubangiji an yattafi da min waladin a ce yana da ɗa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah idan kaza amran idan Allah ya hukunta hukunci da yake son ya fara fa inna ma yaqulu lahu kun sai Allah ya ce ma abun zamo kaza fa yaqulu sai ya zamo wa min dalika khalqu isa tanan ne Allah ya halicci annabi isa min ghairi abin ba uba sai Allah ya ce ya isa kun bashar isa zama ɗan adam sai ya zama da samun cikin da girman cikin da naƙuda da haife shi yanki goma sha biyar wannan Allah ubangiji rabbi wa rabbukum shine ubangiji na shine ubangijin ku fa'budu ya ku bayan Allah ku bauta ma Allah qala lahu annabi isa yace qala lahu annabi isa yace hadha al-madhkur wannan abu da na gaya muku siratun mustaqim ita ce hanya madaidaiciya mu'addin ila janna wanda za ta kai mutum aljanna ba ta lafa ahzab runduna da jama'u sai suka sassaba min bainihim a tsakankanin su su ne turawa sun kasu gida uku bayan wucewa annabi isa to sabanin da suke yi suna yin shi ne fi isa a cikin annabi isa a huwa ibnul lillah aw huwa ilahun ma'ahu aw thalithu thalatha shi isa din nan mu ce mai dan Allah a huta ko ko a'a mu ce Allah ne tare da Allah ko ko mu ce shi annabi Allah Allah Maryamu Allah Isa Allah ta'ala Allahu amma yasifu fawailun sananin azaba ya tabbata lilladina kafaru ga kafurai da abin da ga masu kafircewa da abin da muka faɗi min mashahadi yawmin daga abin da za su gani na rana azimin mai girma ita ce ranar tashin kiyama shine tsananin azaba ya tabbata gare su daga hadartar rana mai tsanani ita ce ranar tashin kiyama asmi bihim kai mamakin abin da za su rika ji ranar tashin kiyama wa absir kai mamakin abin da za su rika gani ranar tashin kiyama ai ma asma'ahum wa absarahum mamakin tsananin jin su mamakin tsananin ganin su can Allah na cewa asmi bihi wa absir kai mamakin cin Allah kai mamakin ganin Allah to su ma idan an je lahira an kware hijabi asmi bihim wa absir kai mamakin cin su kai mamakin ganin su yau mai atuna na ranar da za su zo wani tilahira lakin zalimun sai dai kafirai al yau mai yau lahira fi dalalin mubi suna cikin bacewa mabayyana wa anzirhum ka ba su tsoro ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ba su tsoron yawmal hasrati ranar bakin ciki ita ce ranar tashin kiyama ya tahassaru fihi al-musib mai munanawa zai yi bakin ciki ala tarkil ihsan saboda bai samu bin Allah a duniya ba in qudiya al-amru lahum sanda aka yanke masu hukunci ranar tashin kiyama bil azabi da sa su cikin azaba Allah wahum kafirai fi duniya a nan duniya bi gablatin suna cikin rafkana wahum kafirai a duniya la yu'minuna bihi ba su imani da Allah ba
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان كان للإنسان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاء يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna nahnu narithul arda mu ne za mu gada ƙasa wa man 'alayha da wanda ke rayuwa saman ƙasa min al-uqala na masu hankali wa gairihim da marasa hankali bi ihlaki ahliha mu ne za mu halaka duk wanda ke duniya wa ilayna yurja'un a wajen mu ne za a dawo da su annasu kullum shubran yace mutane dukan su yarja'una ila Allah tabaaraka wa ta'ala za su koma ma Allah hada ruju' koma ma Allah hatimun dole ne wa ruju' komawa zuwa ga Allah nau'ani iri biyu ne ruju'u qahri akwai na dole wa ruju'u lutfin akwai kuma na ganin dama ruju'u qahri komawa ga Allah ta dolar dole da kuma ruju'u lutfin komawa ta ruduba abna'u duniya kaga yan duniya ya ga kuluna alillahi tabaraka wa ta'ala sun rafkana gaba da Allah kuma suna rafkana gaba da Allah wa yuqbiluna ala duniya suna neman duniya suna fuskantar ta ya tihimul maut mutuwa za ta mare su idan mutuwa ta zo fayarja'una ila Allah sai a mai da su wajen Allah ƙaharan dan dole duk kafiri sanda zai haɗu da Allah ba dan ya shirya ba ba dan yana so ba wa hum karihuna lidhalik suna kyama haka wa ahlullah waliyan Allah rafadu dunya sun kakkabe duniya wa qabalu ala Allah tabaaraka wa ta'ala sun tasamma Allah yuhibbuna liqa Allah suna son haɗuwa da Allah fi kulli lahazatin a kowace kyautawa fa yatihimul maut radda mutuwa ta zo fa yarji'una sai su koma min Allah ila Allah daga Allah zuwa ga Allah ko da mawuri shi suke wa hum yuhibbuna zalik suna jin dadin za su mutu saboda mutuwar dadi gare ta hadha ma'ana man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu shi ne ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mai son haduwa da Allah wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi alladhi la yashtagilu wanda bai damu da komi ba illa bi imarati dunya sai da son raya gidan duniya wa kharabi akhirah da rusa akhirah ya karau kullun za ka ga yana damat an yanta kila a dauke shi min al-imara daga inda ya iya rayuwa gari ila al-kharab zuwa dokar daji a kai shi makabarta tab'an wanda ya saba da birni bai so a kai shi kauye wallazi ya'mara akhiratahu wanda ko ya gyara gidan lahira aw qadama hadratallah ko ya yi hidima ga hadrar Allah hatta qaruba minhu har ya zama kusa da Allah kullu waqtin to shi zaka same shi kowane lokaci ya tamanna liqa Allah yana son su haɗu da Allah wa yuhibbu liqa Allah yana jin daɗin haɗuwa da Allah fa idza ja'ahu al-maut da mutuwa ta zo ma irin wannan bawa yakunu intiqalan sai ya zama kawai canjin gida ne min darin ila dar daga tsohon gida zuwa sabon gida faqat walakin ar-ruju' ila Allah sai dai koma ma Allah la budda minhu kowa sai ya koma ma Allah in ma qaharan ko ka koma da azzi in ma qaharan ko komawa ta dole ba shiri wa in ma lutfan ko ka koma ma Allah ta girma da arziki in ma an yati hul abdu ta'ian ko dai bawa ya je ma Allah mai biyayya wa hadha afdal mu mun fi son haka fil ahrar wanda yake sun kai matsayin ahraru a hadaran Allah auyatiya ko a ɗaukai a kai ma Allah shi salasil a cikin sarƙoƙi ƙaharan yana wayo banso wayo banso sai a kai ma Allah shi a jibgi a ce ga mugun bawa nan an kawo maka waragaman ana masu turmusa hanci gare shi wal ahsanu mu dai abin da muke ba ku shawara abin da muka fi so an narji'a ila Allah mu koma ma Allah qabla ruju'i ilayhi kafin ranar mutuwa haza ma'ana mutu qabla an tamutu shine ma'ana ku mutu ma'ana ku sadu da Allah kafin ranar mutuwa al'isan ɗan adam idan mata ƙablar mauti idan ya rasu kafin ya mutu la ya kafin mota wagga mutuwar mautul ahmar bai jin tsoronta wa idan baqiya idan ya wanzu yantazirul mauta yana jiran mutuwa wa ya kafu yana tsoronta la budda yakrahul mauta to shi ke tsoron mutuwa wa idza ja'ahu al-maut idan mutuwa ta zo mai gudunta yana sai an ya kafu sai ga abin da bai saba gani ba wa zkur bil kitab ibrahim ka faɗi labarin annabi ibrahim alaihi salam bil kitabi a wannan littafi naka na alqur'ani mai girma innahu annabi ibrahim kana siddiqan ya zamo mai yawan gaskiya nabiyan kuma annabiyan Allah idh qala li abi ka tuna sadda annabi ibrahim ya ce ma baban shi azar ya abati ya kai babana abin da yasa amarahu Allah Allah ya hore shi an yadhkura ibrahim Allah na son annabi ya bada labarin annabi ibrahim ba da zikiri Maryam bayan an ba da labarin sai da Maryam bint Imran. Lianna kulla tawa'if dan dukkan ƙungiyoyi na addini kanu yartuna dina Ibrahim sun yarda da addinin Annabi Ibrahim. Al-Yahud kaga Yahudawa duk da lalacewa su yaquluna innahum ala dini Ibrahim sai su ce su yan addinin Annabi Ibrahim ne. Wan nasara nasara turawa ya ƙunun innahum ala dini ibrahim su yan addinin annabi ibrahim ne wal arab larabawa ya ƙunun suna cewa la dina lahum ba su da wani addini na'am wal arab larabawa la dina lahum wanda ba su da addini walakin yaqulun sai kaji suna cewa innahum min zurriyyat ibrahim su zuri'a annabi ibrahim ne kullum yaftakhiru bi ibrahim duk al'ummomin duniya kowa na alfahari da annabi ibrahim khalilullah alayhi salatu wassalam to fa'ala hada saboda wannan ne zikru ibrahim labarin annabi ibrahim maqbulun indahum duk addinai suna so ne kuma sun yarda da shi shine uzkur ibrahim ga annabi ibrahim nan ba labarin shi haza wannan da muke magana iz kana li abi sanda yake ce ma baban shi kanan baban shi azar sunan mahaifin shi tarihu ibrahim ibnu tarih shi kuma azar shi ya riko ne kanan baban shi to sanda ya ce ma kanan baban shi azar ya abati ya kai baba azam lima ta'bud dan mi kake bauta ma ma la yasma'u wa la yubsir abun da bai ci bai gani wa la yughni anka shay'an bai ya tunkuɗe ma wani abu daga azaban Allah Ibrahim Ibrahim alladhi tardawna halatahu jami'an wanda kun yarda da halin shi hadha kalamu kun ji maganar shi bai son bautar gumaka yanha an ibadati ghairillah ya ce a babbautattu wanda ba Allah ba, a babbauta wani Allah. Ibrahim huwa ƙutubun tauhid, annabi Ibrahim shi ne babban tucin tauhidi na kaɗai ta Allah. La yuzkaru, duk sanda Allah zai faɗi annabi Ibrahim illa wada ila tauhid, sai an je na kiran mutane ga tauhid. Ba'ala haza akan wannan tauhidi da yake kira, ittakhadahu Allah khalilan, Allah ya ɗauke shi khalilullah. annabi ibrahim ya ci gaba da wa'azi ya ce ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika sanin da bai zo maka ba to ni ya zo mani ni na samu sanin da baka samu ba daga Allah fattabi'ni baba zo ka bi ni ahadika zai shiryar da kai siratan sawiya hanya madaidaiciya wadda ba karkata a cikinta ya abati ya babana azar لا تعبد الشيطان كببوت الشيطان بطاعتك إياه سمود كنا مشيطان بيايا في إبادة الأصنام أو دان سسك غماكا دسيد سو دبوتا بسو إن الشيطان شيطان كان عصيا للرحمن mai tsananin sabo ne ga Allah saboda an ce ma annabi Adamu sujada yace bai ya abati ya baba na azar inni akhafu ina ji maka tsoron an yi masaka azabun min rahman azaba Allah ta shafe ka in lam tatub idan baka tuba ba a kwana a tashi azaba Allah sai ta shafe ka daga shafarka har ta lume ka fatakuna lishaitani waliyan sai ka zama babban masoyi ga shaitan ai nasiran ka zama abokin shaitan mataimakin shaitan au karinan ko abokin shaitan da azaru ya ji abun ba sauki ana mai faɗa kan sai azaru ya ce ma annabi ibrahim a ragibun anta an alihati ya ibrahim ibrahim yanzu kyamar gumaka na kake yi mu mun ci gaba ba maganar mu bauta ma alloli ba mu ka zuwa daji mu ebo itacen mu sassaka gumakan mu karkare su mu gyara mu yi masu yanci mu sai kaga mu gidan mu babban gida ne tunda muka yi allo ne to yanzu a ragibun anta an alihati yanzu kai mai kyama ne ga iyayen gijina tun daga an ta zo to wannan ragibun na kyama ne amma da fi ta biyo sai a ce kai mai son gumaka na ne da ya ce a ragibin an tafi alihati kaga ba kyau wai yanzu har da kai kana son bautar gumaka na na ga ga kanan kana yi to tun da ba a kawo fi ba aka kawo an to wannan ta kyama ce a ragibin anta an alihati kai mai kyamar gumaka na ne ya ibrahim ya kai ibrahim fata'ibaha anta kai yanzu kai ne ka aibanta ta la tuhibbu alihati na gane baka so baka son uwayen gidina huwa shehu yace lalle annabi ibrahim la yuhibbu haqa bai taba son gumaka ba saboda wani Allah ne to sai azaru ya bashi tsoro yace la in lam tantahi idan baka hanu ba an ta'arrud laha da aibanta ta la arjumannaka zan sa duwatsun nan in jebe ka aw bil kalami al qabih ko in maka bakan magana in maka baki ka bi uwa duniya fa hazarni ka ji tsoron baki na ni ne riko ka kai in maka baki wa hadurni ka ce ka ba da wuri ka kaurace man maliyar lokaci mai tsawo ai izhab anni ce ka ba da wuri tasubbu alihati uwayen gijin nawa da nake mabauta kake zaki ka ce ba su da amfani Ɗana Ibrahim annabi ibrahim ya ce a abun ya kai can baba har da cewa za a je hini da duwatsu har da cewa in ban ma gidanka salamun alaika aminci ya tabbata gare ka Allah baka hankuri ai la usibuka bi makruh ni ba zan ma abin da baka so ba ai salamu wannan aminci ne ai mutarakatu utrukuni wa atrukaka to baba ka shafa mani lahiya lima in shafa maka lahiya amma ka sani sa'astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafara ga ubangiji na dan na san kai batacce ne inna menene ke ta wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin ya gane uba ne batacce ne to tunda batacce ne sai ce sa'astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafara ga ubangiji na innahu ubangiji kana hafiyan bi ya zamo mai tsananin soyayya da kulawa da ni to zan ce ya gafarta maka ya yi maka rahma
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم
lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce ma'azar sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan neman ma gafar ubangiji saboda ubangiji mai tsananin so da kulawa ne gare ni wa sawfa astaghfiru laka hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillah kafin ya gano uban shi makiyin Allah ne al-istighfaru lil kafir ma lam ta'lam annahu mata kafir istighfari da ake makafuri idan baka san ya mutu kafuri bane to wannan laysa bi haramin ba haramun bane amma idan ta bayyana annahu kafirun amma in ka san kafuri ne fala yanbagil istighfaru la bai kamata ka neman mashi gafara ba annabi ibrahim yace salam salamun alaika aminci ya tabbata tsakanina da kai ai utrukni wa atrukuka ka hita batuna ni ma in hita batunka dan yanzu maganar da nake maka wa a'tazilukum zan nisance ku wa ma tad'una da wanda kuke bauta mawa min dunillahi na wani Allah na gumaka wa ad'u rabbi zan koma gefe in tabauta ubangiji na Allah ni kadai asa ya kusa Allah a kuna shaƙiyar ba zan zamo marar rabo ba bi du'a'i rabbi da bautar da zan Allah ma'ana ba zan zan mara arziki ba kama shaƙitu ma antum bi ibadatil asnaf yadda kuka zamo marasa arziki da bautar gumaka to ni Allah zan yi falamma atazalahu lokacin da annabi Ibrahim ya nisanci mutanen shi su azar wa ma ya'budun da wanda suke mabauta min dunillahi wani Allah bi an zahaba ila al-ardi al-muqaddasa yayi hijira ya je kasar Falastin kasa mai tsarki ya koma can wa habna lahu sai muka ba annabi Ibrahim ibnaini diya biyu masu albarka Ishaqa wa Yaqub annabi Ishaqa da annabi Yaqub a'tahu Allah waladaini Allah ya bashi diya biyu ya ta'annasu bihima ya ebe kewa da su ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim ne wa yaqub shi kuma yaqub jika ne dan walad ishaq dan annabi ishaq ne wa kullum minhuma kowane da ishaq da yaqub ja'alna nabiyan mun sanya shi annabin Allah da haka ishaqa nabiyullah wa yaqub nabiyullah wa wahabna lahum mun basu min rahmatina rahaman mu mai yawa mun ba su yawan ƴaƴa da yawan dukiya bayan annabta waja'alna lahum mun sanya masu lisana sirkin harshe mai kyau ma'ana yabo mai kyau min jami'i ahlil adyan kowane addini yana son su yana yabon su waja'alna lahum lisana sirkin mun sanya masa harshe mai gaskiya na ambar da kyakkyawan ambato aliyan wanda yake ambaton su zai ɗaukaka kullu ahlil adyan duk masu addinai yatnuna ala dinihim suna yaban addinin annabi Ibrahim da ɗiyan annabi Ibrahim wazkur ka faɗi bil kitab a littafin ka na Qur'ani to ka ba su labarin Musa annabi Musa kalimullah innahu annabi Musa kana mukhlisan ya zamo mai ikhlasi fi ibadatihi a wajen bautar Allah wa kana annabi Musa ya zama rasulan manzon Allah nabiyan kuma annabin Allah kaga akwai bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul annabiyu wanda Allah ya gaya mai shi manzon Allah ne amma ba aike shi don kowa ba shine nabiyu ar-rasulu wanda aka aike shi ga wasu mutane to shi annabi Musa rasulan nabiyan manzo ne abin aikowa ga mutane kuma ya san shi annabi ne daga Allah wana dainahu mun kira annabi Musa muka ce ya Musa inni ana Allah sayati wannan bayani zai zo fi suratu Taha to mun kira shi min janibi tur a gefen ducin turi sina al'aimani a gefen shi na dama hina aqbala min madyan sabta ya baro garin madyana garin annabi shu'aib wa qarrabnahu mun kusanto da shi gare mu najiyan yana ganawa da mu ai munajiyan yana magana da mu baki da baki bi an asma'ahu Allah kalamahu Allah ya sa Musa ya ji magana Allah wa wahabna lahu mun ba annabi Musa min rahmatina saboda tsaban ni'imanmu sai muka ba shi kyauta a kawo dan uwa ne haruna annabi haruna nabiyan muka ce shi ma an ba shi annabta ya zamo manzon Allah tare da annabi Musa ai sara harunu nabiyan yau haruna ya zama annabin Allah bi talabi Musa lahu zalik saboda annabi Musa ya roki Allah yana cewa waj'alni waziran min ahli هارون أخي أشركه في أمري هارون أخي أشتد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا تداهك دا النبي موسى يروك أما النبي هارون منزلتي سي الله يباش واذكر كأنبتي إسماعيل labarin annabi Ismaila fil kitab a littafin nan naka na alkur'ani mai girma shi ma Ismail walad Ibrahim dan annabi Ibrahim ne yadda annabi Ishaq yake ibnu Khalilillah Ismail shi ma ibnu Khalilillah innahu annabi Ismaila kana sadiqal wa'd ya zamo mai gaskiya alƙawari lam ya'id bi shay'in illa wafabi bai taɓa alƙawarin wani abu ba sai ya cika alƙawarin nan. Wanta zaraban wa'adahu talatata ayyam ya taɓa alƙawari da wani za su haɗu wani wuri ya zauna kwana uku yana jiran wannan bai so ba saboda cika alƙawari. Hatta raja ilai har sai da ya dawo bi makanihi ya isko shi ce gani nan kwana uku ina jiran ka baka zo ba. Wa kana annabi Isma'il ya zama rasulan manzon Allah ila Jurhum zuwa ƙabilar Banu Jurhum mutanen da ke gefen ɗakin Ka'aba wanda Hajaru wa Annabi Isma'ila ta yi makwabtaka da su mutanen Jurhum mutanen Yaman ne suka baro Yaman suka dawo a Makka suka zauna nan inda ɗakin Ka'aba yake wa kana Annabi Isma'il ya zamo ya muru ahlahu yana horon iyalin gidan shi bisala da kula da sallah wazzaka yana horonsu da bada zakka ko annabi annabi Isa alayhi salam kun ji ya ce wa ausali bis salati waz zakka Allah ya hore ni in rika sallah in bada zakka to shi ma annabi Isma'ila yana horon iyalin shi da sallah da zakka wa kan annabi Isma'ila ya zamo mardiyan mai samun cikakken yadda inda rabbihi a wajen Ubangijin shi. Ai, kana Ismail, annabi Ismail ya zamo mardiyan inda Allah tabaraka wa ta'ala, ya samu yadda a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Isma'ila huwa abul arab Isma'ila kaji uban larabawa huwa awwalu man ta'arraba shine farkon wanda ya shigo cikin larabawa don turhumawa sune al-arabul arba larabawa yan asali shi kuma shi kuma Isma'il ɗan Hajaru ne, shi kuma ana cewa yana daga cikin al'arabul musta'ariba laraba wanda suka koyi harshen larabci. To, amma an samu wasu masoya manzan Allah sun ce bai yiwa kakan annabi Muhammad a ce yana cikin wai al'arabul musta'ariba. A'a, su su manzan Allah su ne al'arabul arba'u, larabawan asalin asali. min zurriyati Ibrahim annabi Isma'il ya fito daga zuri'ar gidan annabi Ibrahim nasha'a fi Jurhum ya girma a bani Jurhum wa hum arabun larabawa ne na Yaman fasara min al-arab sai ya koma cikin dangin larabawa wa tazawwaja min al-arab ya auri balarabiya matar shi ta farko wa huwa abul arab kuma shi ne uban larabawa dan haka kana mardiyan inda Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya yarda da annabi Ismaila ya zama shi da uban tun larabawan duniya baki daya. Shehu zai cika wannan darasi na ƙarshe na yau da wata hikaya. Ya ce, Yuhuka wahidun minas salihin, an ba da labarin wani salihi daga bayan Allah, annahu ba ta inda huri jalun, ya yi wasu baƙi sun kwana gida nai, falon ma nazara fi ahwalihim, da ya kalli halinsu ta yakana annahum min auliya illahi tabaraka wa ta'ala sai ya gane irin wayannan baki to waliyan Allah ne lalle da gani mutanen nan baban za su ke wajen Allah ba falamma aradu an yusafiru da za su tafi su ban kwana da shi qala lahum wannan waliyi da ya sauke su gida nai sai ce na gane ku waliyan Allah ne naga kun kwana sallah ausuni ku yi mani wasiyya wasiyatan tanfa'uni fil akhirah ku yi man wasiyar da za ta amfane ni a lahira ausau sai suka yi mai wasiya bisittati ashiya suka ce in dai yana so ya zamo mai arziki a lahira to ya tsara aikata abubuwa guda shidda to abubuwan nan guda shidda yanzu za mu ci su qalu lahu sun ce mashi aqlil minan nawm in kana so ka zama mai arziki a lahira ka zamo mai karanta bacci a nan duniya idza akatarta minan nawm idan kai yawaita bacci a duniya fala tatma fi riqatil qalbi babu radda zuciyarka za ta yi taushi ta ji tana son zikirin Allah qallil minal akali abu na biyu ka rage yawancin abinci faman akasara minal akali wanda ka yawancin abinci duk an ka aje mai abinci sai dai kwano to fala ya tsama fi qiyamil layl idan dare yayi bai ya kwana sallah ga abu na uku la tusahib zaliman duk yadda wuri ya kure ma kakka yadda kai aboki azzalumi da an ce wannan azzalumi ne to ka iya kanka da shi faman sahiba zaliman wanda duk yayi abuta da za azzalumi fala yatma fi salamati din kada ya yi kwaɗayin cewa addini ne zai kubuta addini ne ba zai kubuta ba abu na hudu la tahtalib ma abna'i duniya ka shedin ka da shishige ma mutanen duniya kullum kana cikin mutanen duniya kana harkoki tare da su fama ne talata ma abna'i duniya wanda ya shishige ma mutanen duniya yana hulɗa da su fala yatma fi halawatil ibada kada ya taba kwaɗayin zai ji daɗin ibada abu hudu kenan na biyar iyaka wal kadhiba ka shedinka da ƙarya wal gibata da cin naman mutane faman akthara min al kadhib wanda ya yawaita ƙarya wal giba yana cin naman mutane fala yatma kada ya kwaɗayin fil khuruj min ad-dunya ma al iman zai bar duniya da imani duk wanda ke zagin mutane yana cin namansu ko kuma yana yawan ƙarya ranar mutuwa zai mutu ba da imani ba Allah ya tsare mu abu na shitta suka ce mashi ya kai wannan da ya sauke mu gida nai ka shedinka da neman yadda mutane su ce kai na kirki ne kai na kwarai ne kai babu irinka ka shedinka da neman yardan mutane wa man talaba ridan nas mai neman yardan mutane su ce babu iri nai fala yatma fi ridallahi tabaraka wa ta'ala kada ya kwaɗayin samun yarda Allah man ahabba ridallah wanda ke son ya samu yarda Allah fala yatma fi ridan nas ya bakwaɗayin neman yardan mutane wa man talaba ridan nas wanda kullum abin da yake so mutane su ce babu na kware sai shi fala yatma fi ridallah ya bakwaɗayin samun yarda Allah dan haka shi Ibrahim yace da yaddan mutane da yadda Allah la yajtami'ani ba za su taba haduwa ba dan haka ka dauki guda ka zabi samun yadda Allah ko da mutane za su yi hushi da kai idan ka samu yadda Allah a kwana a tashi Allah zai sa mutanen nan su dawo su gane gaske ka su yi maka biyayya annan ne muka zo karshen karatunmu na yau kuma anan za mu kwana muna sanar da 'yan uwa baki ɗaya cewa gobe talata 27 ga watan ramadan za mu rufe wannan tafsiri da muke yi a wannan shekara insha Allahu ta'ala muna fata a zo cikin lokaci don a tashi cikin lokaci Allah gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu Allah sa aljanna ita ce mu kuma mu da mu da su baki ɗaya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah sa aljanna ita ce mu mu da mu da su baki daya Fatiha ma salatul Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين